الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli baka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis wanda kuma yau yammaci ne na ina ga uku ne ko biyu ga wata yau na watan jumada al-akhirah watan shida yau nawa ga wata a saudi arabia yau uku ga wata a nigeria kuma biyu ga wata saboda akwai sabani a wajen ganin wata da muke cikin nan tsakanin nigeria da saudi arabia wanda su sun ga wata ne ran lahadi ya kama litinin ɗaya ga wata mu kuma fadar sultan sun ce ba a ga wata ba ya zama watan ya cika kwana talatin ina fata an gane to wanne za mu ɗauka to yau dai biyu ne ga wata a lissafin mu anan watan shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da hudu ga watan sha biyu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna ita wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu maimaita wannan ayan insha Allah kuma yau shine darasin mu na goma na tafsiri a cikin wannan sura suratul baqara mai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a ta'amurunan nasa bilbir shin kuna umurtan mutane da aikin da'a albirru shine aikin da'a kamar da tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kuma fassara shi da kyakkyawan ɗabi'a ya ce albirru husnul khuluq shi albirru shine kyawawan ɗabi'u to kyawawan ɗabi'u kuma kusan su ne ma hikima ko kuma cikamakin dalilin risala na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗa cikin hadisi inni bu'ithu wa inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq yace abun sani kadai an turo ni ne ko an aiko ni ne dan na cika kyawawan ɗabi'u bi ma'ana na koya mutane kyawawan ɗabi'u shi yasa in an ce albirru aikin da'a ya shiga ciki tsakaninka da Allah subhanahu wataala a matakin farko tauhidi saboda Allah ce laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi kaga tauhidi ne wa malaikatihi ko wa kutubihi sai me sai me kuma kaga waɗannan ababe guda biyar suna cikin rukunan imani na shida shine ainihin kaddara to wannan ayan abin da ta bude da shi shine ababe guda biyar wanda dukkan su suna cikin rukunai ainihin na imani to shi sa albirru yana daukan tauhidi yana daukan sauran ibadu sallah zakka azumi hajji duk yana cikin albirru sannan kuma yana shiga cikin albirru dukkanin ayyuka na mustahabbi sallan farilla da sallan nafila azumin farilla da azumin nafila zakka na nafila da zakka na farilla sannan albirru kuma mu'amala tsakaninka da halittu yana shiga cikin albirru yasa annabi ce husnul khuluq kyawawan ɗabi'u da haka mutum yana da tauhidi yana riko da sunna yana komai amma ba shi da ɗabi'u masu kyau zaka same shi da girman kai ka masa sallama ma da ƙyar zai amsa ina fata an gane yana jin shi yanzu tun da ya fi kowa imani to kuma zai mutane girman kai to wannan bai cikin albirru ina fata an gane wani za ka same shi bashi da amana kuma gashi da riko da tauhidi riko da addini da ababe da suke alaka da wannan za ka samu wani kuma gashi da ayyukan ibada amma ga hassada ta masa yawa bai son ya ga wani ya ci gaba bai son ya ga wani ya samu ɗaukaka to kaga wannan bai cikin albirru sannan yana shiga cikin albirru kaga mutum gashi da riko da addini amma mutum ne mai annabimanci da hada wuri da gulmace-gulmace da ire-iren waɗannan ababe to duk abin da yake kishiyan ɗa'a ne to bai shiga cikin albirru to Allah ce kuna umurtar mutane da kyawawan ayyuka da ayyuka na gari amma watan sauna anfusakum kuna mantar da kawunanku shine malamai suka ce yana cikin kalubale ga duk wanda yake nasiha ko wanda yake wa'azi ka tabbatar da duk abin da kake umurtar mutane da shi kana kai ma iyakar iyawarka dan ka kwatanta kisa annabi shu'aib ya gaya mutane shi bayan ya musu wa'azi yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an ni bana nufin na saba muku cikin abin da nake hana ku in uridu illa al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib sannan Allah ce ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ta'lamun ya kuma su imani dan me kuke umurtan mutane da kyawawan ayyuka amma ku ba ku aikatawa ya isa abun kyama ya girma a wurin Allah a matsayin abun kyama ku dinga faɗan ku abin da ba ku aikatawa Allah ce wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi kun san hakan ba daidai bane ba a falata kilowun shin ba za ku hankalta ba shin ba za ku yi hankali ba ku gane illan da ke cikin umarni da kyawawan ayyuka amma kuma ku kuna aikata aka sun haka koma ba ku aikatawa Allah sai ce wancan sati mun kawo hadisi masu tarin yawa waɗanda annabi yake bayanin ƙalubale da ke wajen duk mai karantarwa da baya aiki da abin da ke karantarwa da abin da kuma zai faru da shi ranar gobe kiyama Allah kiyaye Allah sai ce wasta'inu bis sabri wasta'inu ku nemi taimako ku nemi agaji na Allah kenan subhanahu wa ta'ala ista'inu kaga fi'ili ne mudari fi'ili ne amri ya zama fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum a ista'inu antum ku nemi taimakon Allah bis sabri ta hanyar haƙuri salati da kuma sallah Allah ce wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka to anan aka ce ba a neman taimakon kowa me ake nufi aka ce ba a neman taimakon wani ne cikin abin da wannan bashi da iko da shi ina fata an gane kana neman taimakon mutum ka ce wani taimaka min da dubu ɗaya wani taimaka min da aron mashin ɗinka ko aron motarka ka ga wannan neman taimako ne wani taimaka min mu kama wannan abun mu ɗaga zuwa wuri kaza an gane ko wani taimaka min ka shige min gaba don na samu abu kaza duk wannan ya halatta taimako ne cikin abin da ɗan adam yana da iko da shi amma baka neman taimakon ɗan adam cikin taimakon abin da ba shi da iko da shi sai da ɗan adam ɗin ya zama sabab ina fata an gane babu mai azurtawa sai Allah hakanan babu mai talautawa sai Allah babu mai ɗora cuta babu mai bada lafiya sai Allah babu mai bada aihuwa ko ya hana sai Allah babu mai kashewa da rayawa sai Allah babu mai saukar da ruwan sama ko a ɗauke ruwan saman sai Allah to ire-iren waɗannan ba a neman taimakonsa a wurin wani abun halitta sai wurin Allah ba a neman taimakonsa a wurin mala'iku da annabawa da dukkanin kowa da komai kaga yanci annaba da mala'iku ai an gama magana ko to ko su haramun ne a nemi taimakon su a cikin abin da ba su da iko da shi kun fahimci na abin da kyau to amma na ana neman taimakon dan adam cikin abin da yana da iko da shi shi yasa kaga a lokacin da sayyidina umar dan khattab yake khalifan musulmai da aka samu fari na ruwan sama sai ya kira abbas ibn abdul muttalib wanda baffa yake a wurin annabi alaihi salatu wassalam ya ce ka zo ka mana ainihin sallar roƙon ruwa ka jagorance mu ka mana addu'a allah ya bamu ruwa kun fahimci wannan abin da kyau ya ce mun kasance muna neman muna tawassuli da addu'an annabi alaihi salatu wassalam to annabi baya duniya ya allah muna tawassuli da addu'an baffan annabi ina fata an gane to kaga wannan daraja ce da falala yanzu an nemi addu'an shi ne ya roki Allah ba shi zai yi ruwan ba kun fahimci na abin da kyau don wani na alaka ne da tauhidi amma inda mutum ne za a nemi ruwan a wurin shi ai wanda a roki annabin ko da baya raye dan annabi hayyan wa mayyitan yana raye ko baya raye yafi kowa yafi Abbas yafi Abubakar yafi Umar yafi kowa kun fahimci na abin da kyau ta amma ba a neman taimakon wanda baya raye shi yasa duk wani wanda yake waliyi ne ko sharifi ne ko kudubi ne ko gausu ne ko wane ne ba ka neman taimakon shi domin idan ka kira shi baya ji Allah ce in tada'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ina fata an gane in kun kira su ma ba sa ji in ma sun ji ba za su yi amsa muku ba to shi sa abinda wannan waliyin yayi ya samu matsayi a wurin Allah kai ma irin shi ya kamata kai dan babu annabin da ya ce a zo a taro a bauta mishi a sai dai ya nuna muku hanyar da zai sada ku da Allah aikin annabawa kenan to duk wanda ya zo yanayin a yanzu shi za a girmama shi za a tara wa ƙasa sai an bi shi a shiga aljanna in ba a bi shi ba ba za a shiga aljanna ba to wallahi dan fa wannan ne ina fata an gane kowaye sai da ya nuna maka yadda za a shiga aljanna amma kada cewa in shi baka bi shi ba ba za ka shiga aljanna ba wannan ba gaskiya bane ba wanda ke da wannan matsayin shine annabi alaihi salatu wassalam shi kadai ne in baka bi shi ba wallahi babu kai ba aljanna amma in ka bi shi to duk wani malami da wani waliyi a duniya sai da ya koya maka yadda ake bin annabi yadda ake bin Allah yadda ake gane hanyar aljanna amma ba shi za a ce lallai sai an bi shi ba ina fata an gane to wasta'inu ku nemi taimakon Allah cikin al'amuranku ne yau da kullum bi sabri da haƙuri wassalati da kuma sallah wa innaha lallai ita sallah la kabiratun aba ce mai wahala illa alal khashi'in sai akan masu takawa sai akan masu tsoron Allah sai akan masu khushu'i su ne sallan ba ta musu wahala ƙarƙashin wannan imamun razi a cikin tafsirin shi mafatihul ghaib yace idan aka ce sallah ba ta da wahala a wurin masu takawa amma tana da nauyi da wahala a wurin waɗanda ba su da takawa ne ake nufi in haka ne wanda ibadan ya fi bashi wahala akwai possibility ya fi samun lada ai ban gane ko kun gane ba malamai suka ce ibnul usaimin Allah mishi rahama aka tambaye shi game da azumi da kasashen da suke azumin awa goma da waɗanda suke azumin awa sha takwas ko awa ashirin kuma ga zafin rana ladan su ɗaya ne na jin kamar ba ku gane ba kun gane ko ya ce wanda ya azumin awa ashirin da wanda ya azumin awa goma matukar kowa ya yi azumin yanda allah yake so wancan ya fi lada don awannin shi sun fi yawa wahalar shi ya fi yawa kun fahimci wannan abin da kyau kamar mutumin da ya salla ne raka'a biyu da wanda ya raka'a goma ladan su ɗaya ne sai dai in ɗaya sallan ba mai kyau bace ba amma in dai sallan ta yi kyau mai yawan tabbas ya fi to haka awanni ma na azumi sai ce to idan nan muka ɗauka sallah ta fi wahala a wajen waɗansu a wajen waɗansu ba ta da wahala to kamar waɗancan ladan su ya fi yawa kenan sai ce ba haka ake nufi ba abin da ake nufi shine su masu imani masu kushu'i sallah tana musu sauki ne domin sun san sakamakon da za a samu in aka yi ta to wannan ke zaburar da su ba sa ganin wahalar sallah komai sanyi komai ɗari bai harar sallan asuba saboda sun san abin da ke ciki in aka yi sallah ina fata an gane shine abin da ake nufi ba ana nufin a waɗancan sallan nasu tafi tsayi tafi kushu'i tafi nutsuwa da dumani na a ba haka ake nufi ba waɗannan saboda ba su san darajar sallan ba ko saboda shaidan ya fi ƙarfin zukatansu sallan tana musu wahala da an kira sallah ma sai ran shi ya ɓaci ta wannan lada ne shi har lokaci yayi akwai wanda hazagin ladan yake wallahi ina fata an gane to ire-iren waɗannan kaga su ake magana sallah na musu wahala ta wannan ba siffa bace mai kyau dan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilal qurratu aini fi salah ju'ilal qurratu aini an sanya farin ciki na fi salah a cikin sallah idan annabi ma damuwa ta dame shi kawai sai ya fara sallah da ya fara sallah ya manta da duk abin da ake ciki shi yasa sai ce bilal kira sallah ka hutar da mu mu shiga sallah mu manta da damuwan duniya ina fata an gane shi yasa wa inna la kabiratun illa alal khashi'in sai Allah ce kaman ka ce to su wane ne waɗannan masu kushuyi din sai ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda yazunnuna suke da yaƙini annahum mulaqu rabbihim cewa lallai su masu haɗuwa ne da ubangijinsu da aka ce alladhina yazunnuna anan azzannun nan ba shakka ko kokonto ake nufi ba dan kalman azzannu shine me kokonto ko kuma shakka to sai Allah ya ce allazina yazunnuna sune waɗanda suke karkace zato azzannu ana ana nufin ainihin yaqini sune waɗanda suke da yaqini annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un sannan kuma wurin ubangijin za su koma to anan malamai suka ce a larabci na alkur'ani da larabci na larabawa tun kafin zuwan qur'ani da bayan zuwan qur'ani an samu suna amfani da kalmar azzannu suna nufin alyaqinu an fahimci abin da kyau kaɗan daga ciki Allah faɗa qur'ani a wurare da yawa wanda ya kawo azzannu yana nufin alyaqin a cikin suratul tauba da Allah ke maganan waɗanda ba su je yakin ainihin tabuka ba sai ce wa ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu ina fata an gane ainihin yaqini ake nufi ba kokonto ba Allah malja min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim kaga wa zannu anan karkace suna kokonto a sun samu yaqini babu wani mafita sai dai su koma wurin Allah an fahimci wannan abin da kyau sannan Allah ya sake faɗa kuma ranar gobe kiyama dangane da kafirai cikin suratul kahf yace wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbika wa ra'a al-mujrimuna an-nara wa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa sun ga wuta ido da ido wannan shakka ne ko yaqini Allah ce sun gauta wa zannu suka tabbatar suka samu yaƙini annahum waqi'uha cewa su masu afkawa cikin wutan nan kun fahimci abin da kyau kaga azzannu an ana nufin me yaƙini sannan Allah sake faɗa dangane da siffofin mutane waɗanda ba na gari ba yace allazina idza talu ala nasi yastawfiru wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن شن باسو da يقيني باسو da tabbaci أنهم مبعوثون ina fata an gane to malamai suka ce azzannu anan ana nufin zato ana nufin sha'a ba shakka ba ba kokon ana nufin yaƙini a cikin baitoci na larabawa akwai durait yana faɗa cikin baitin shi yace fa qultu lahum zannu bi alfi mudajjajin saratuhumu fil farisil musarradi ina fata an gane fa qultu lahum zannu ay fa qultu lahum ayqanu ku samu yaqini an fahimci wannan abin da kyau to Allah sai ya ce su ne waɗanda suka samu yaqini annahum mulaqu rabbihim cewa za su gamu da ubangijinsu za su haɗu da shi ba makawa wa annahum ilaihi raji'un kuma lalle wurin shi za a mai da su ba abin da zai hana a mai da su wurin ubangiji wani ce walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba daha wala budda min yomin tasiru ilal qabri da za ka yi shekara dubu a ƙara ma dubu a ƙara ma dubu babu makawa dai sai wata rana ta zo tasiru ila kabari zaka tafi kabari ke sa wa annahum ilaihi raji'un tabbas suna da yaƙini cewa za a mai da surin Allah subhanahu wataala kuma zai tambaye su duk abin da suka aikata sai Allah ya ce mi
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
ubangiji subhanahu wataala ya sake ci gaba da tattaunawa da bamu labarin banu isra'il ya sake ce ya bani isra'il ya ku banu isra'il kamar da- wanda muka buɗe da shi satin da ya gabata nan ma ya ce ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub kamar yadda muka faɗa wancan satin da ya gabata uzkuru ni'imati ku tuna ni'imata muka ce kalman an-ni'imatu akan kata mufrad ana nufi mai jam'i Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim to sai Allah ya ce ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wacce na ni'imta akan ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma tabbas ni na fifita ku alal alamin akan sauran talikai akan sauran mutanen duniya gaba daya wannan ayan wancan satin mun karanta Allah ya ce ku tuna ni'imata akan ku malamai sun ce ni'imomin Allah akan banu Isra'ila yana da yawa kaɗan daga ciki Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida wa idh qala musa li qaumi hizkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin yace ya ku banu Isra'il yace ku tuna ni'imomin Allah akan ku idh ja'ala fikum anbiya' yayin da Allah ya sanya annabawa a cikin ku babu wata kabila a duniya da Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin man Yahudawa wannan ba ni'ima bace ba ba karaman falala bace to Allah ya sanya mafi yawan annabawa daga kabilan Yahudawa suka fi wa ja'alakum mulukan ya sanya manya-manyan sarakuna a cikin ku yace wa atakum malam yuti ahadan min al'alamin ya kuma ba ku abin da bai ba ba ɗaya daga cikin talikai ba babu wanda Allah ba shi irin abin da ya ba ku yace walaqad najjayna bani isra'ila min al'azab muhin min fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifin sai yace ne walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin kaga yace walaqad ikhtarnahum haƙiƙa tabbas na zaɓe su alal alami na akan sauran talikai suratul dukhan haka ne ko na zaɓe su akan me akan talikai ikhtarnahu alal alamina na zaɓe su akan sauran mutanen duniya gaba ɗaya ya sake ce wa laqad atina bani isra'ila alkitaba wal hukuma wan nubuwata haƙiƙa mun ba isra'il banu isra'ila muka ba su littafi a taura kenan wal hukuma ga hukunci wal nubuwata ga annabta ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين muka azurta su da 'ya'yan itatuwa da ababe na more rayuwa ababen jin daɗi ya ce wa faddalnahum alal alamina muka kuma fifita su alal alamina akan mutanen duniya gaba ɗaya to wannan gaban in kana karanta galibin malaman tafsiri ya su ce da kai wannan fifikon ana nufin a zamaninsu na fata an gane yawanci haka malamai musamman larabawa ba sa son wannan magana galibi su saboda kabilanci suke yi muka muka ce a zahirin ayan har yanzu tana aiki wa faddalnahum alal alamina gani wata kabilan da ta fi su a duniya a yanzu ayan ai ba shafe ta aka yi ba cewan ayan tana aiki na a zamanin su kadai sai ka kawo dalili sannan mutane ba sa bambanta alfadlu da alkhairu ina fata an gane al'umma annabi muhammad alaihi salatu wassalam allah sai ce kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi khairiya mu mun fi yahudawa amma falala sai wani ikon allah shi falala allah na bada shi ga wanda ya ga dama sai ya faddala kafiri akan musulmi kan wani abu na duniya ina fata kun gane to wannan ba wani abun jayayya ba ne ba galibin laraba saboda kabilanci suke ci a ai a zamanin su ake nufi ba a yanzu ba to a yanzu ba su bi ku ba a sanar sun danne ku kuna bin su sau da kafa su laraba wanda ke magana babu wani shugaban laraba a duniya da zai daga wa yahudawa ya tsa babu shi in akwai guda ɗaya kawo min shi babu shi masu daga musu yatsan duk ba balarabe su erdogan ne kun fahimci na abin da kyau wanda ba balarabe ba ne ba balle south africa da masu ba musulmi ba ne masu tafiya kotun duniya ko icc da sauransu ina fata an gane a takaice idan ka kalli yau tattalin arzikin duniya hannun suwa yake hannun yahudawa ne karfin ainihin soja na duniya a hannun suwa yake a hannunsu ne suka fi kowa kera makamai a sayar mutane su ne domin kila ka ce amerika ba yahudawa ba ne haka ne ka ce birtaniya ba su bane amma arzikin da suwaye nasu ne duk wani babban abu da zaka daga a duniya kaza na duniya zaka samu yahuda ke mallakan shi kun fahimci wani abin da kyau Allah ya ba su duniya babu yanda ka iya abin da ka ya kamata ka fi su shine imani ka shi kawai ka nemi aljanna amma duniya kan Allah ba su to khairiyyanka na imani da musulunci ne kake gaba da su amma falala ta duniya wannan wata aba ce daban Allah na ba wanda ya ga dama to kar ma ka tsaya kana bata lokaci wurin ya za a warware ba abin da za a warware haka abin yake kun fahimci wannan abin da kyau za akwai kamfanonin da a duniya ma baka san nasu bane ba sai an gaya maka duk wani abu kaza inda na duniya ne to yahuda ke iko da shi directly ko indirectly ka sani ko baka sani ba shi yasa suke abin da suka ga dama kuma yahudawan duniya gaba ɗaya kaf ba su kai mutanen jihar kano ba duk yahudawan duniya gaba ɗaya kaf jihar kano ta fi su yawa kun fahimci na abin da kyau amma su suke juya duniya kuma gaba ɗaya har yau yahuda miliyan goma sha ne har yau miliyan goma sha biyar sha kaza ina fata an gane yahudawan da ke isra'ila gaba ɗaya har yau miliyan bakwai da wani abu ne zuwa miliyan takwas da suka gagari middle east gaba ɗaya ina fata an fahimta to da allah ce wa anni faddaltukum alal alamina na fifita ku akan sauran talikai ayan tana nan tana aiki fifiko ne na duniya ke sa ce wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamina in dai ilimin duniya ne ko suna gaba da kowa yanzu ba ilimin qur'ani da hadisi ake magana ba ina fata an gane kai saboda tsabon sharrin yahuda fa hatta nollywood su suke iko da shi hollywood sorry hollywood nollywood na najeriya ne wannan hatta hollywood kaga da wuri ne na tsiya amma tun da abu ne na duniya wannan ma nasu ne in dai abu ya zama international abu ne sai sun mallake shi to kuma su yahudawa addinin su jini ne farko kafin addini kisa su ba sa wa'azi a shiga addinin su a za ka zo shiga ma a kore ka kai waye gayyace ka sai ya zama jininka ne gudawa ne kun fahimci wani abin da kyau shi sa kafin a ce ka shiga addinin yana da wahala kalidun matsayin trump a duniya da kabilancin shi yarsa ivanka mijinta bai hude ne jed kushna to shi kushna bai hude ne gaba da baya bai huden anarka ne amma ita kaga baturiya ce ba yahudiya ba ce sai ta aure shi an ɗau shekaru kafin a yadda wata ta convertin daga kiristiyaniti zuwa addinin yahudanci babban malamin yahudawa rabbi na new york ya karɓe ta daga israel aka ce ba a karɓa ba ina fata an gane ka fahimci yadda abin nasu yake za ka ta ƙoƙarin shiga ma ba a yadda ka shiga ba yasa ba za ka taɓa gana wa'azin a shiga yahudanci ba a sai da su addinin da kake cikin su batar da kai a cikin shi su ba sa gayyatan ka nasu nasu su su kaɗai ne na hannu abu na wallahi wa ahibbahu su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah su ai wasu za- shafaffu da mai ne to in kai ba jinin su bane ba addinin ma fi karfin ka sai da addinin naka ko musuluncin ko kiristancin su shiga su rikita shi su halakar da kai ina fata an gane wa anni faddadtukum alal alamin kuma tabbas na fifita ku alal alamin akan sauran mutanen duniya gaba daya ina fata an fahimci matsalar yanzu ko to idan aka ce Allah fifita Yahuda kan sauran talikai kar ka dauka wa ya za a ce sun fi mu a a duniya ne ina fata an gane in ba su fi ka ba to shiga ka shiga gaban su a duniya mu gani hatta saudi arabia ba inda ta iya da'a take musu a ɓoye amma ba a bayyana ba da imarat da qatar da wane ne duk da jordan ba a maganar su jordan da su egypt kan dama su ba dai su ne masu arzikin a middle east ba ka kara da bahrain da kuwait ba wanda isa kowa su jira yake musu a ɓoye amma ta da sun fi karfin ka kawai ka haƙura ka sallam ina fata an gane mai ƙarfi sai allah isa to yahudawa kenan ina fata an gane sannan kuma wani abin da sa yahudawa suna da ilimi musulunci na idan bai hude ma wata tambaya ka dinga zara ido ba abin da ba sa karantawa wani malami ke ba mu labari a misra ya ce wani taro suka je akan rikicin middle east musamman palestine da isra'il wani malami ya zo shi daga wata ƙasa yana ta ta da jijiyan wuya ai Allah ya alkawari za mu yaƙe ku za mu kakkashe ku yana ta kawo hadisai sai da ya gama wani malamin bai hude ya tashi ya ce hadisan da ka kawo annabi ba da ku yake ba to wasu mutane ne daban za su zo nan gaba wallahi malami ya ce shi yana cikin conference ɗin abin ya faru an gane ku kusan abin da bai hude ya ce mishi ya ce ba yadda za a yi mu faɗa da ku ba mu ci nasara ba ya ce mu gwabza za mu yi nasara ya ce saboda musulmai suna cin riba musulmai suna zina musulmai suna shan giya musulmai suna shirka ya za ku ci nasara a kanmu ai annabi ku ya ce kar ku yi waɗannan ababe Allah ba zai taimake ku a kanmu ba ce wallahi abin da ya faɗa kenan ya ce wasu musulmai ne na gari za su zo nan gaba su za su yaƙe mu su yi nasara a kanmu ba da ku annabi ke ba ce wallahi malami sai fara zara ido to in ya isa ce karya ne duk aikin ashe da bai hude yake musulmi yana yi ina fata an gane duk iskancin da ake a inugu ana yin shi a kano kowane iri ne to wannan shine halin da musulman yau suke ciki shi yasa ba sa shakkan ku ba sa sun san kun saki addinin kun bi san ranku to ba abin da zai faru sai ran da kuka yi riko da addinin kuka yi riko da qur'anin da karantarwa annabin naku sannan ku yi nasara a kansu annabi baya ƙarya alaihi salatu wassalam Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabilan har abada kafiri ba zai yi nasara kan musulmi ba amma wani irin musulmi ake magana musulmi na kwarai ina fata an gano abin da kyau har yau a ƙasar nan kalle yadda muke rayuwa kullum mu ne a baya saboda me mun bar Allah mun bar manzon Allah mun bi son zuciya to ba za mu dawo darajar mu ta dawo ba heran nan muka koma su sarda wani misali su ta fawa kwalewa da ake tsoron su ake girmama su al'adar su da addinin su suka rike ko ina za su je da raunin su da alkyabba sai ka ce limami ne zai je kuduban juma'a ba sa shakka su rike sharbi kuma ko a ina ne su musulmai ne su yan arewa ne ina fata an gane to kai kuma yanzu ba wannan kake ba ya za a yi ba za su yi nasara a kanka ba ba zai yi ba ga gaskiya ga rikon amana ga son yan uwantaka ga taimakon juna haka suka rayu a da shi yasa suka yi nasara wani ke ba mu labari a jos aka haife shi a jos girma babban mutum ne yace baban su ke ba su labari yace da in ana mutumin jos wanda yake ba musulmi ba ku haɗu da wanda yake musulmi ne za a a wani wurin da za a tsallaka ya zamo abin kwaya ɗaya ne zai tsaya ka tsallaka saboda yadda suke girmama mu ina fata an gane amma yanzu ba haka bane ba su kakkashe ku su kona muku gidaje ina fata an gane saboda wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba na nufin kowa ya zama dan iska ba amma ɗan iskan sun yi yawa sai abin ya shafi kowa da kowa kun fahimci wannan abin da kyau yasa Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wani yake ba da labari a rikice-rikicen ofisi ya ce wallahi waɗannan yaran yadda suke da ƙarfin hali da baƙin rai suke kashe hausawa wallahi ba yarba ba ne ya ce hausawa ne suke ma 'ya'yanmu ciki suka haifi su ya ce dan ɗabi'an bayar ne matsoraci ne na ce ya haka yake wani dattijo ne tsoho bayar bai ke faɗa musulmi ne ce hausawa ne suka lalace ke sa yarba ke kashe su ni wannan na yi magana da shi baki da baki ya ce wallahi mutanen ku ne suka lalace suke tawa 'ya'yanmu ciki suna aihuwa yau yaran sun girma kuma suna kakkashe su ba ana nufin kowa haka yake ba amma hakan yana faruwa duk wanda ya zauna a yankin kuma ya sani Allah kiyaye Allah ya ce wa taqu yawman ku ji tsoron yawman wani irin yini yinin tashin kiyama kenan la tajzi nafsun an nafsin shay'an a wannan yinin wata rai ba ta iya saka wata rai bi ma'ana wata rai ba ta iya taimakon wata shay'an da wani abu komai kankantar shi an kawo shi na kira littakalil saboda kankantawa shay'an suka ce littakalil komai kankantan abu ranar gobe kiyama ba wanda zai iya taimakon ka da shi ko da kwayan zarra ne a wannan ranar wala yuqbal minha shafa'a babu wata rai da za a karbi cetonta ta zo ta ce tana so ta ceci ne a ce an karba ba zai yi ba wala yukhadhu minha adlun ba kuma za a karbi fansa ba ka zo ka ce za ka fanshi ne nan ma ba zai yi ba rana ce da kowa ta kai shi yake yawma fil lumar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'anun yughnihi kowa gudun kowa yake uba na gudun 'ya'yan shi miji na gudun matarsa mata na gudun mijinta babu mai taimakon kowa a wannan ranar mutum zai so ya ba da 'ya'yan shi da dangin shi ma gaba ɗaya don ce cikin shi amma ba zai yiwu ba to shi ne Allah ke ce a wannan ranar babu ceto babu fansa wala hum yusarun ba kuma za a taimake su ba a wannan ranar babu wanda zai taimake ka kisa Allah ce yau tubular sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir rana ce ta tonan sirili shi da tubular sara'ir duk abin da ka koyi kana gaba wanda ya sani Allah zai fito da shi a fallasa ka a cikin mutane fama lahu min quwwatin a wannan ranar baka da wani karfi wala nasir babu mai taimako babu security babu jami'an tsaro ba mai zazzara ido babu protocol kowa ta kan sheki da gwamna da masinja duk matsayinsu ɗaya da shugaban ƙasa da misharan titi duk matsayinsu ɗaya ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani imani da tsoron Allah kowa ta kan shi kuma yake a ranar fa duk kaunanka da mutum wallahi ba zai taimake ka ba kisa ka yadda akwai wani waliyin da zai cece ka ma wai kayi laifi wallahi yaudara ce kawai nana shi ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam ta ce ran tashin kiyama kuna tuna matanku kuwa ya ce mata akwai lokacin da ba za mu yi tunawa ba ya ce wajen hisabi wajen tsallake siraɗi ce kowa ta kan shi sai dai ba zan manta al'umma na ba gaba ɗaya zan koma gefe na allahumma sallim allah ka tsallakar da su lafiya an gane ko idan annabi ya manta da iyalan shi a lokacin to ina ga wani kuma wani wali a ce shi bai manta da kai ba ina fata an gane sai da yan waliyin ya fi annabi shi kenan sai musallama a addinin ka kenan ina fata an gane to Allah ya ce wala yuqbal minha shafa'a ku ji tsoron wannan rana duk abin da Allah ce ku ji tsoron shi bala'in ya kai bala'i ina fata an gane bala'in tashin kiyama ya wuce inda ake tsammani Allah ya ce innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم da a ce duk abin da ke duniya mallakan ka ne zaka ba da shi fansa Allah ba zai karba ba kawai aikin ka ne zai kwace ka babu cin hanci ba ma kudin balle ka bada ba abin da ke aiki sai cin aiki a wurin amma ba cin hanci ba Allah tsallakar da mu lafiya a takaice wannan rana ce abin tsoro Allah ya ce malakum la tanasarun ina fata an gane kuma ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi dhinihi kuma wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun hatta ceton fa Allah ne zai bada daman ayi kuma sai wanda ya yarda da shi zaka ceta ba wanda kaga dama ba ina fata an gane to sai malamai suka ce waɗannan wannan ayan da ire-irenta da suke magana babu ceto ba kaza tana nufin ga wanda ya mutu ba akan tauhidi ba duk wanda ya mutu yana shirka to hatta ceton manzo Allah ba zai mishi amfani ba duk wanda ya mutu yana shirka wannan ayan akan shi take magana amma wanda ya mutu akan tauhidi wasu ayyukan sako ne wanda ba shirka ba suka kai shi wuta akwai lokacin da ceton manzo Allah zai fidda shi ko kuma ceton Allah ma da kanshi saboda Allah zai ba annabawa su yi ceto zai ba wa salihan bayi idan aka gama ceto gaba ɗaya sai Allah ce saura ceton mai ceton masu ceto ceton ahamun rahimina a lokacin annabi ce duk wanda yake da imani daidai da ƙwayan zarra in dai bai mutu yana shirka ba Allah zai fidda shi a wuta shi da ƙarshen ceto da za a yi kenan duk wanda ya mutu a musulunci ba akan shirka ba to ba zai dawo ma a wuta khalidina fiha ba saboda rahama Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane amma ita wuta kar ma ka ga inda take ina fata an gane kar ka ji za a yi ceto kai ta sheka tsiya an gane ko domin Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya a can fa kaman shekara dubu ne a duniya yanzu a lissafin kwanaki a wurin Allah tun da annabi ya bar duniya har yau ba a yi kwana ɗaya da rabi ba tun da shekara dubu ne da ɗari hudu da goma sha shida ha da goma sha shida goma farko ya baya ciki wannan zaman madina ne ina fata an gane to har yau sai an yi shekara dubu da ɗari biyar kafin a ce annabi ya yi kwana ɗaya da rabi a ƙasa ya yi awa talatin da da nawa da shida ga sha biyu ga ashirin da hudu ina fata an gane to in aka ce an yanka ma shekara ɗaya a wuta haka akwai matsala sai kan shekara dubu ɗari uku da sittin da biyar in an yi lissafi da shamsiya kun kwanci wannan abin da kyau shi yasa Allah ya ce annabi ya ce ka nemi tsari da wuta walau bi shiqqi tamratin ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku tsoron wuta koda da tsagin dabino ne duk abin da zai kai mu wuta Allah kamar na tsari da shi Allah kar ka samu shiga wuta kar ma mu ga inda take ranar gobe kiyama sai Allah ya ce mi
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
kafin mu shiga wannan ayan hadisai da suke tabbatar da cewa akwai ceto ranar gobe kiyama ceton manzon rahma sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa daga ciki ga hadisai guda biyu ɗaya imamul bukhari ya da shi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda annabi ce utitu khamsan an bani ababe guda biyar lam yutahunna nabiyyun qabli babu wani annabin da aka bashi kafin ni kaga yalla boy kenan na gaskiya yace an bashi ababe guda biyar kafin shi babu wani annabin da aka bashi sai ce abu na farko nusirtu bi ru'ub masirata shahrin an taimake ni da tsoro na tafiyan wata guda ma'anan maganin shine idan annabi zai yaki kafurai akwai lokacin da ake sanya lokaci yadda ka san za a yi match tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza ko kulab kaza a ce ran kaza ga watan uku misali ina fata an gane to in aka sa wannan za mu haɗu a gwabza a cikin watan march yanzu muna disamba to idan ya rage saura wata ɗaya a haɗu gaba ɗaya tsoro zai kama su yakin da ba za a yi ba kenan za su shiga firgici da tashin hankali to annabi kaɗai aka ba a cikin annabawa sannan sai ya ce abu na biyu وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا an sanya min ƙasa gaba ɗayanta ta zamo masallaci kuma abin taimama ina fata an gane kafin zuwan annabi alaihi salatu wasalam babu hukuncin taimama alwala kawai da ruwa ake in babu ruwa sai dai ka nemi ruwa duk inda yake taimama kan babu shi shi kadai aka bawa taimama sannan kuma aka sanya duk inda kake a duniya za ka yi sallah amma kafin zuwan annabi ba a sallah sai a masallaci duk inda kake sai ka nemi masallaci ina fata an gane to amma shi kuma aka ba shi dama duk inda sallah ta kama ka yi sallah a kasuwa ne a gona ne a gida ne a ina ne ko ina a filin yaƙi ne ko a wurin wasanni ne ke sa kwanaki na ce masu yin sallah a stadium sun je kallon bol suna da ƙarfin imani don da kabar lokacin sallan ya fita gwanda kai a stadium ne illoli ne guda biyu sai a ɗan wacce tafi kankanta ina fata an gane da ya bar sallar la'asar sai bayan magariba ya yi da ya yi ta akan lokaci a stadium wanne fi ya dan zaga idi alwalan shi da fiye wata waɗannan wallahi ya kamata a jinjina mu suna da imani don su ne kaɗan ina fata an gane to a ci gaba da sallah stadium kar a bar lokacin sallah fita ina fata an gane amma a yi ta a masallaci ya fi yawwa sai annabi ce wa ju'ilat ummati khairul umam an sanya al'umma ta ita ce mafi alkhairin al'umma kaga abin da na faɗa ɗazu khairu ba fadlu ba khairiyya kuntum khaira ummatin ina fata an gane alkhairin mu yafi na kowa sai ya ce wa itu shafa'a an bani ceto in ban da shi babu wanda zai bugi kirji ya ce ni ne mai ceto ranar gobe kiyama duk wani annabi tsoro yake amma shi zai ce ana laha ana laha ni ne da ita ni ne da ita kowane annabi zai koma baya shi kadai zai je gaban Allah ne mai izini ya ce zan je gaban Allah ne sujjada na yi wa Allah kirari da waɗansu kalmomin da ni ma a yanzu haka ban san su ba a lokacin Allah zai mai ilhamansu ina fata an gane sai dai dinga rera su kawai ka san in ana yi wa Allah kirari yanzu ka ji Abdurrahmanu Sudais idan zai alƙunut sai ya minti kusan goma na yi wa Allah kirari in kana jin larabci hankalinka zai tashi in baka ji kai dai kai ta girgiza kai amma wallah in ka san abin da yake faɗa abun akwai abin mamaki kirari ne kala kala yace Allahumma anta qulta wa qawluka alhaqu wa anta haqqul mubin wannan kada ya isa abin mamaki to sai annabi yace wa kana nabiyyu yab'athu ila qaumihi khassa duk wani annabi da yazo ya kasance ana aiko shi ne wurin mutanen shi kadai wa ba'ithu ila nasi amma ni kuma aka aiko ni wurin duk duniya gaba daya sannan hadisi na biyu wanda akan shi zan tsaya hadisi ne mai tsayi yace shafa'ati da ahlul kaba'ir min ummati ce to da ta tabbata ga ahlul kaba'ir masu aikin laifi ranar gobe kiyama wanda aikin kaba'ira ya kai su wuta shafa'ati ce to ta tabbata a gare su yace wa annahu qala laysa min nabiyyin babu wani annabi da ya zo kafin ni illa wa qad utiya da'awa face an ba shi wata addu'a Allah zai ce wa annabin nan na baka dama ka roki wani abu zan amsa ma ko menene shi amma guda daya ina fata an gane Allah ce ka roki abu ɗaya tak idan ka roki wannan din ɗari bisa ɗari a shawarar an karɓa maka me za ka roƙa to duk annabin da aka bashi ya roƙa duk wani annabin da Allah ya turo a kowanne alkawari tsakanin shi da Allah ga wata dama na baka wata alfarma ne addu'an annabawa ana karba amma Allah sai ce to ga wata guda ɗaya na baka ka roƙa zan amsa ma a take sai annabi ce wa qad wa inni amma ni da aka bani wannan daman khabbatu da'awati ni sai na ɓoye addu'a ta ban yi ba shafa'ati li ummati yawmal qiyamah ran tashin kiyama Allah ka bani ceton al'ummata shi kadai ke da wannan kaga arhamur rahimi ne kenan bil mu'minina raufur rahim in dai rahama ne cikin mutane babu kaman shi ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam shi sa annabi dole ma ka mihi salati alaihi abdul salat wa taslim to Allah ka samu a cikin ceton manzon Allah alaihi salatu wa salam Allah ce wa idh najjaynakum min ali fir'aun wa idh najjaynakum ku tina lokacin da muka tsiratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum suwal azab sun kasance suna ɗanɗana muku mummunan azaba wato fir'auna yayi zalunci yuzabbihuna abana'akum suna yanka ƴaƴayenku maza wa yastahayuna nisa'akum suna kyale ƴaƴa mata shine ma'anar rayawa din suna raya ƴaƴanku mata wa fi zalikum a cikin hakan bala'un akwai bala'i akwai jarrabawa min rabbikum daga wani ubangijinku azim ko mai girma wannan ayan Allah ce wa iz najjaynaku ku tuna lokacin da na tseratar da ku ku banu Isra'il min ali fir'aun daga ainihin ali fir'aun fir'auna suna ne na sarkin misra duk wanda ke sarki ne sunan shi fir'aun kama a ce maka shehun borno kaga ba sunan wani mutum bane ba sunan sarauta ne kwace maka sultan na sokoto kaga ba sunan mutum bane sunan sarautar ne duk wanda ya hau sunan shi kenan ina fata an gane kwace maka lamidon adama kaga suna ne na sarauta to haka fir'aun duk wanda sarkin misra sunan shi kenan kamar an ce maka kuma a kaisar shine sarkin rum in aka ce kisra shine sarkin farisa a ce najashi sarkin habasha to fir'auna suna ne na sarauta da man samu wani dan ta'adda da yafi kowa suna a cikin su ina fata an gane to shi wannan fir'aunan ya azabtar da yahudawa na fitan hankali da an haifi yaro zai sa a yanka shi dama da an ji labarin mace na da ciki da ko masu kula da ita tana aihuwa namiji ne ko mace namiji ne a kawo jariri fa a sauka a yanka shi yankan rago ake musu mace ce a kyale ta me yasa fir'auna yake wannan abun akwai maganganu guda biyu magana ta farko akwai malaman da suka ce su yahudawa in suka yi yawa a wuri to suna mallakan wannan wurin fir'auna kuma yana kishin misra za ka ga duk abin da fir'auna ke rigima da annabi musa kasa annabi musa bai hude ne shi sai ajiye magana addini ya koma kabilanci ina fata an gane sai ce ai ya zo ne liyukhrijakum min ardikum zai fidda ku daga kasan ku zai kwace muku kasa da wannan fir'auna ya nasara kamfen din shi akan kishin kasa ne alaysa li mulku mulku misra to sai ya kasance yaga in aka bar yahudawa suna ta aihuwa ai za su yawa musamman kuma in maza ne akwai kalubale ga tattalin arzikin misra sai ce a dinga kashe su maza ba za su yi yawa ba kenan wasu malamai suka ce a'a abin da ya fi karfin dalili shine labari bokayen shi suka bashi kasan duk sarakuna da suna da bokaye duk abin da ya ce masa kuma da shi zai aiki to sai suka ce a cikin banu isra'il fa za a haifi wani yaro zai kawo ƙarshen mulkin ka haka ne to ai yaron ba za mu a bar shi ba ya manta Allah ne zai kawo yaron sai ce to duk wata mace in dai bai hudiya ce da ta yi ciki a dinga kula da mai za ta haifa dama bayi ne ya mai da su bayi da karfin tsiya duk wani bai hudar da ke misira a lokacin haka yake kuma misiran lokacin fa ba misiran yanzu bane ba mafi yawan bangaren sudan duk tana cikin misira da wani bangaren habasha ina fata an gane ka san turawa suka zo suka dinga yanka kasashen in ka ɗauki yanzu duwani khalij kamar bahrain saudi arabia ce qatar saudi arabia ne idan ka ɗauki kuwait iraki ne an gane ko idan ka ɗauki jordan da lebanon da isra'il da falastin da syria duk ƙasa ɗaya ne ita ce sham duk ingila da faransa suka dinga rarrabawa ina fata an gane to a ƙarshen wannan shine ya ce duk namiji a yanka shi mace kuma a kyale ta shine yudabbihuna abana'akum suka dinga yanka 'ya'yanku maza wa yastahayuna nisa'akum suna raya 'ya'yanku mata suna kyale su to wa fi zalikum bala'un a cikin wannan akwai bala'i to cikin me cikin tsiratarwar ko kuma cikin yanka ya'ya maza da ake saboda me in an ce kalmar bala da larabci da alfitina takan zama alkhairi kuma takan zama sharri ina fata an gane dan Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitina alkhairi yakan zama jarraba sharri ma kan zama jarraba talauci jarrabawa ne haka arziki ma jarrabawa ne ina fata an gane lafiya jarrabawa ce rashin lafiya ma jarrabawa ce zaman lafiya jarrabawa ne yaƙi ma jarrabawa ne abin da ba sa zuwa jarrabawa shine ilimi da jahilci jahilci bala'i ne ba jarrabawa ne ba ina fata an gane haka imani da kafirci haka tauhidi da shirka haka sunna da bid'a wannan ɗaya alkhairi ne ɗaya sharri ina fata Allahumma amin to sai malamai suka ce ire-iren waɗannan amma a wani ɓangare kamar wajen arziki da talauci da lafiya da rashin lafiya kowanne zai zama alkhairi zai zama sharri idan kai nemi yardan Allah da shi sai zama alkhairi in kai akasin wannan kuma sai zama sharri to wa fi zalikum cikin tsiratar da ku daga fir'aunan bala'un akwai jarrabawa dan an tsiratar da su ko sun kafircewa Allah kaga jarrabawa ce sannan wa fi zalikum cikin azabtar da ku da aka yi bala'un nan ma jarrabawa ne azimin ko mai girma ina ga za mu tsaya akan wannan ayan mu tashi wani sati lokaci yayi suna ta hararana abinda muka faɗa na da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم